الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تأصيلا وتطبيقا wanda wannan shine majalisinmu ko zamanmu na 135 kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya muna cikin wato abin nan mun kai ƙarshen suratu abin nan suratul abin nan ƙarshen suratul waƙi'a wanda kuma aya wadda muka ɗauka ta ƙarshe ita ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'i mun ka ce imamu ruwais ya karanta faruhun bi dhammir ra'i wasu ka ce kenan ismul masdar ne bi ma'anar rahma an gane ko yana nufin rahma ko ko wasu malamai suka ce awil haya yana nufin rayuwa awil baqa ko ko wanzuwa tabbata shi kuma farauhun waɗansu malamai suka ce yana nufin alfarah farin ciki ko ko farauhun yana nufin arraha zai samu sauki wanda cikakken sauki na aljanna wasu kuma sun ka ce a abin da ake nufi da rauh shine al-maghfiratu war rahma ita ce maghfira da rahama wasu sun ka ce a aljannatu aljanna ake nufi da rauhun wasu sun ka ce tsibun nasim shine wato kamar ka ce iska mai sanyi mai kamshi shi dai ne to wannan shi ne yanzu kuma za mu tashi dai a cikin suratu wato al-hadid suratul hadid duk da yake a farkon tasabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi kenan yana tasbihi ga Allah abin da yake cikin sammai da kasai wal ardi al jinsiyya ce wa huwa al azizul hakim Allah shine al aziz mabwayi al hakim mai hikima gwani inji waɗansu to nan wahwa mun sha faɗa imam qalun da abu amr da kisa'i da abu jafar sunan karanta wahwa an gane ko yawwa wannan kenan to abin da ya samu kawo wannan ayar da yake mun saba taujihin wannan wuri saboda duk sabbaha sabbaha da akwai wa ma fil ardi ni banda suratul hadid ta'adda wal ard mun gane ko to ayar da akwai taujihul qira'at a cikin ta mu kuma aya ta biyar lahu mulku samawati wal ard mulkin samai da kasai ya tabbata ga Allah shi kadai shi yasa ce lahu ya kaddama shi don asalin jumlat mulkus samawati wal ardi lahu wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne kadai ake mayar da wato al'amura an gane ko yawwa wa ila Allah turja'ul umur to idan muka duba abin nan imam ibn amir ad-dimashqi da imam yaqub al-hadrami al-basri da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf sun karanta wa ila Allah tarji'ul umur ga Allah ne al'amuran za su koma dama ai an mayar da su za su koma zuwa ga Allah ko ba haka ba ko an ki ko an so ala ila Allah tasirul umur to sannan kuma aya ta gaba da akwai tawjihul qira'at a cikin ta shine inda Allah ya ce wa malakum bari mu ɗauki ta bakwai aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa aya ta bakwai suratul hadid to waɗanda ake magana da su ai muminai ne alarama an fi an gane ko to in mun ce muminai na kina ana nufin al'amur muradu bihi dawa su tabbata akan imani su ƙara dogewa shine abin nufi in kuma ana nufin a'a waɗanda ba muminai ba mutanen makka sai da mutum na aminu su shi- su shiga musulunci ko kuma ka ɗauki ya shahi muminai ya shahi mu waɗanda ba muminai ba sai zama to su muminai abinda ake nufi da su su do- su doge kuma su dage su ko waɗancan su shigo cikin addinin musulunci wa rasulihi da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anfiqu ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlafina fihi abinda Allah ya sanya ku masu eh, halifa a bayan shi ma'ana nan khalifa Allah ya dora ku halifa ne akan dukiya dan asalin dukiyar ta Allah ce ya ba ku kuma in ya so kwace ta zai kwace ta ko ku ya kashe ku magada su karba ko su gadi Allah ya ce to fallazina amanu minkum waɗanda sun kai imani daga cikin ku wa anfaqu suka ciyar lahum maghfiratun suna da lahum ajrun kabir suna da lada wadda take mai girma wanda ayoyin qur'ani sun yi bayanin irin ladar da za a basu an gane ko masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim wannan a lahira kenan a duniya kuma Allah yana sanya maduke su albarka yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim an gane ko da sauran irin abubuwan da dai Allah yake ba su a duniya da lahira Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ya ce wa malakum me ya same ku ayyum ayyu shay'in sabata lakum menene ya tabbata gare ku la tu'minuna billah ba ku yin imani da Allah war rasul shi ko manzo bai ce war rasuli ba dan wawu wawul istinafi ce tabe war rasul yad'ukum manzo yana kiran ku an gane ko li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum an gane ko to nan wa qad akhadha mithaqakum kina Allah ya rike alƙawarin ku ba sai ku mun fahimta ba Allah ya rike alƙawari da ku Eh, Abu Amr ibn al-Ala eh, al-Basri ya karanta wa qad ukhidha eh, abin nan mithaqukum Ai, an rike alƙawari da ku ba sai ku mun fahimta ba ukhidha mithaqukum an riki alƙawari da ku amma ba wanda rike alƙawari da ku ba akhadha mithaqakum kidan ya nuna wanda ya dauki alƙawari shine Allah subhanahu wataala to in mun ka dauki qira'a ta jamhur wa qad akhadha mithaqakum kidan damirin yana komawa ne zuwa ga Allah ko ba haka ba tunda an ce la tu'minuna billahi wa qad akhadha mithaqakum wa qad akhadha Allah mithaqakum ina fata an fahimta yawwa to wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin an gane ko ita ko kira'a ta abu amr ibn al'ala ita an yi taujihin ta ba da siyaki ba dan wanka ta jamhur da siyaki bin nazir kamar inda Allah ce alam yu'khad alaihim mithaqul kitabi ba a rika musu alƙawli littafi kaga da an nuna an rike alƙawli amma ba a kawo Allah ya rike alƙawli gare su ba sai zaman to nazir ne tamka in kuntum mu'minin fa in kun kasance mu'minnai an gane ko yawwa Allah ya rike alƙawli da ku to kenan in kun kasance mu'minai kada ku zubar da wannan alƙawari ba sani ko mun fahimta ba yawwa to eh, idan muka duba wannan alƙawari ya zamu fassara shi a alƙur'anance a alƙur'anance an ramma ya zamu fassara wannan alƙawari tunda ka san dan qur'ani yuna shi bai rarrafe kuma sai alqur'ani to ya zamu fassara shi alqur'ananci kan mu ci lokaci inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an gane ko shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون wannan rikon alkawali a jumlace akwai kuma inda an ka bi shi ɗai bayan ɗai na waɗansu al'ummomi kamar bani isra'ilu wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wannan ya ce to ainihin bani isra'ila an ka ce a ai akwai su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alƙawari na tauhidi ya shafi kowace al'umma an gane ko sai Allah ce huwa allazi Allah shine wanda yunazzilu yake saukarwa daga lokaci zuwa lokaci an gane ko imamu abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zammi al-basriyani da ibn kathir al-makki sun karanta yunzilu ala abdi an gane ko in ka ga dama wato sai ka dauke shi cewa da yunazzilu da yunzilu duk ma'anar su daya mun gane ko yawwa ko kuma yunazzilu kamar surorin da suka yi sauka kaɗan kaɗan yunzilu kamar surar ta sauka lokaci guda domin shi an zala in ji waɗansu malamai na ɗaukar ma'anar sauka guda an gane ko yawwa tunda ita sura kanta ko da ta sauka gaba ɗaya ayoyi ce ban sani kuma fahimta ba to Allah yunzilu yunzilu ko yunzilu yana saukarwa ga bawan shi yunzilu yunzilu yana saukarwa ala abdihi ga bawansa ayatin bayyinatin ayoyi bayyanannu don mi Allah yake saukar da su li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur an gane ko dan a fitar da ku daga dufai dufai na kafinci da sabon Allah ila nur zuwa ga hasken imani da tauhidi da kuma wato bauta ma Allah mun gane wannan ke ko wannan ta'lil ne na saukar da alqur'ani can ma cikin suratu ibrahim ayya hudu wannan kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid bayan wannan kuma akwai ayoyin da sun kai ta faɗin dalilan saukar da alkur'ani wurare daban-daban mun taɓa bayani kan wannan ko ba haka ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim da kuma kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab da kuma inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah da kuma hadha balagun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab da kuma لينذر من كان حيا كو لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لدي سورانسو sai Allah ce mi wa inna Allah lalle Allah bikum game da ku an gane ko bai ce wa bi kunna ba al-ramma eh li taghlibi janib az-zukur ala janib al-inas Allah game da ku mutane kenan maza da mata don ba maza kawai ake rufi ba la raufun Allah mai tausayina rahimun Allah mai jin kai imamu hafs wanda rawi ne na asim an gane ko da imam nafi da imam abu ja'far da imam ibn kathir da abdullahi ibn amir sun karanta lara'ufun an gane ko sauran kuma sun karanta lara'ufun rahim lara'ufun rahim ra'ufun ko ya zama to an shafe mi an shafe wawun kenan shafe tana an kai littafifi ko ko ya zama to a'a lara'ufun shi ma wazani na ala wazni fa'ul nadus an gane ko nadus in ban manta ba shine sun kace kaman mai kaifin hankali da sinun ne karshen kalimar nadus mun gane ko sai Allah ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah intabih waccan aya ta farko abin nan wa malakum la tu'minuna aya ta takwas kenan ita ko ga aya wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah dan suna rikitar da mutum har da alqur'ani an gane ko yawwa wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard kuma gadon samai da kasai na Allah ne kadai ce sace lillahi mirasu bai ce mirasu samawati wal ard lillahi ba don kowa zai mutu ya bar Allah ko ba ka da mutum ayoyi da dama sun yi bayanin wannan inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un Allah ce to la yastawi minkum kiran duke ko baka ciyar da ita ba dai karshe ta ya zaka yi kabarta la yastawi ba zai daidaita ba minkum daga cikin ku man anfaqa wanda ya ciyar min qabli al-fath kafin mi kafin fathu makka nan fathu nan fathu makka min qabli al-fath wa qatal kuma yayi yaki an gane ko kafin fathu makka kidan wannan ya nuna musulunci yana da buƙatar taimako kwarai da gaske a wannan lokaci ulaika a'zamu darajatan tu wadancan ibnu ashur yace in an kai ishara domin tara nuna annahum ahya'u bil hukm yana nuna hukuncin da zai zo baya sun cancanci shi in ma hukunci ne na gari in ma wanda ba na gari ba ulaika a'zamu darajatan wadannan sun fi daraja min alladina anfaqu ga waɗanda sun kaciyar min ba min ba'd aiki nan min ba'd al-fath na an ka shahi idafa sai kuma mabniyun min ba'du shi yasa ba ce min ba'di ba domin an shahi idafa da qablu da ba'du idan an ka shahi musu idafa sai su kuma mabniyun lillahi al'amru min qablu wa min ba'd to min ba'd kinan min ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu wadancan su suka fi daraja daga wadanda sun ka ciyar min ba'd bayan fatu makka wa qatalu kuma sun kai yaki bayan fatu makka mun gane ko wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su an gane ko Allah ya musu abin nan alkawari mai kyau mun gane ko kowanne daga cikinsu Allah ya musu alkawarin aljanna alhusna yana iya ɗauka aljanna ko ba ka nan bane lillazina ahsanul husna wa ziyada duk da ke kalma ta husna ismu tafdil ne muannas muannas ne na af wato ahsan sai a ce husna an gane ko ba a cewa ahsanatu ana ramba ne wacce to in mun karanta wa kullum wa'adallahu al-husna kenan sai zamanto kenan wa'adallahu kullan al-husna an gane ko asalin magana kenan wa'adallahu kullan al-husna ai wa'adallahu kulla wahidin minhum ko kulla fariqin minhum al-husna muna gane ko yawwa to wannan ita ce qira'a ta jamhur amma abdullahi ibn amir al-dimashqi shi ya karanta wa kullun wa'ada Allahu al-husna kidan sai zaman to kullun yana matsayin mubtada wa'ada Allahu shi matsayin khabar kidan wa kullun wa'adahu Allahu al-husna ina fata an fahimce ni yawwa to shi kuma wa kullan wa'ada Allahu al-husna kenan kullan shine matsayin maf'ul al-awwal an gane ko al-husna shine maf'ulun bihi athani sai dai zaman to haraka ta i'rabi ba ta bayyana akan husna mansub wa alamatu nasbihi al-fatha al-muqaddara ala al-alif ma min dhuhuriha at-ta'azzur akani yawwa sai Allah ce mi man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wani ne zai ba Allah ramce ramce mai kyawu an gane ko nan bai ce iqradan ba don ya kamata ce man dalladhi yuqridu Allah iqradan hasanan domin aqrada yuqridu iqradan ake cewa an gane ko sai kawo qardan domin qarada wato kiran yaqrudu sai zaman to kiran nan an samu ma'anar fi'ili biyu an gane ko zai ba Allah ramce ramce mai kyawu wasu sun kace nan qardan a duke shi matsayin ismul masdar amma a'a fi'ili ne wanda masdar kin shi an shafe shi sulasi an huta amma sai ce mi qardan hasanan ramce mai kyau wanda an kai ana cikin musulunci wanda an kai don Allah wanda an ka bada shi inda Allah ce a baya shi ne qardan hasana al ramma eh kai kana musulmi don in ba musulmi kake ba ba hasan bane man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min ka gani na biyu ya zama to kai don Allah wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu din abu na uku shine zaman to kaba wadanda Allah ya ci a ba eh ka tahi ka ba wadanda ba su ne Allah ya ci a ba ba an gane ko duk da yake kamar akwai kyauta tsakanin masu kuɗi amma babu sadaka tsakanin mai kuɗi da mai kuɗi tunda maudaci ba a ba shi sadaka an gane ko ba sani ko mun fahimta ba to fayu da'ifahu an gane ko lahu ad'afan fayu da'ifahu lahu sai Allah ya ribanya mishi wannan abin lahu gare shi idan muka duba abin nan fayu da'ifahu imamu nafi' al-madani da imam abu amr ibn al-ala al-basri da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne sun karanta wato fayuda'ifuhu an gane ko yawwa sai zaman tomi sai zaman tonan istinaf ne fahuwa yuda'ifuhu tun da fi'ili mudari'in ba a yi masa nasba ba fayuda'ifuhu an yi mafa'un don ba kiran fahuwa yuda'ifuhu Allah zai riɓanya mishi mun ji wannan da kyau ko yawwa sannan imam ibn kasir al-makki da imam abu ja'far al-madani sun karanta fayudha'ifuhu fayudha'ifuhu fayudha'ifuhu su ma sun yi damma sai dai su musu karanta yudha'ifu ba yudha'ifuhu daga dha'afa yudha'ifu tad'ifan shi ko wancan daga dha'afa yudha'ifu tad'ifan shi ma sai ka kaddara huwa fa huwa yudha'ifuhu lahu ad'afan kathira mun gane ko yawwa to imam ibn amir ad-dimashqi da imam yaqub al-hadrami al-basri sun karanta fayudha'ifahu su kuma sun yi mafa'un fatha sai dai da'afa sun ka karanta sauran kuma sun karanta fayudha'ifahu to yan ce fayudha'ifahu ko fayudha'ifahu kina an yi jawabul istifham ne shi ko jawabul istifham ana masa nasba an gane ko tunda yace man zallazi tambaya ce to kinan jawabul istifham ana masa nasba ka kai ka duba irin jawabul tamanni da jawabun nahyi an gane ko duka malaman nahu sun kawo su ka diba cikin littafin i'rabi sosai yawwa to kaje da yake mun yi bayani ayoyi daban-daban an gane ko abin nan abin nan yadda Allah yake lullum kama waɗanda suka yi imani mun gane ko yawwa to sai ce walahu ajrun karim mai hadda alqur'ani sai ya hattara can walahu ajrun kabir aya ta bakwai walahu ajrun karim aya ta goma sha ɗaya yawwa to aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta ita ce aya ta goma sha uku ko ba haka ba yawwa sai dai dole sai mun koma aya ta sha biyu mu haɗe su gaba ɗaya inda Allah ce yau mataral mu'minina ranar da za ka ga muminai maza wal mu'minati da muminai mata yas'a nuruhum an gane ko asalin yas'a yas'ayu تند فيه مضارع كلام مرفوع ولا مترفع الضمه المقدره على الالف المنقلبه ان يائكو منع من ظهورها التعذر يسعى نورهم حسكن سو yana tafiya ko baida aidihim hasken su yana tafiya baida aidihim gaban su wa bi aymanihim da kuma damun su ko to ba faɗi sauran wuraren ba a waɗanda an faɗi waɗansu wurare na dama haske kana da buƙatar shigawanka ko in kana tafiya to sannan kuma mi sannan ya nuna da damar su to ba yana nufin waɗannan ɓangarorin ba ya gami su gaba ɗaya bushra kumul yauma nan bushra yuqalu lahum bushra kumul yauma ne za a ce da su bushara ku yi farin ciki al yauma wannan yini jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljanna ita ce bushara ko da ƙoramu suke gudana karkashin ta mun yi bayanin ƙoramu da suke aljanna a cikin suratul muhammad ko masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun ko فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أزوى قرشاء آيو an gane ko khalidi na fiha kuna waɗanda an ka kaddara ma dawwama a cikinta zalika huwa al-fawz azim wannan shine wato rabo mai girma duk abinda ko Allah ce rabo mai girma ne ka ko san bai girma ne Allah ce yawma yaqulu munafiquna ranar da munafikai za su ce wal munafiqatu munafikai maza da munafikai mata za su ce lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani an gane ko lillazina amanun zuruna unzuruna kinan ku jira mu an gane ko shine unzuruna nan shine abinda ake nufi imamu hamza ya karanta lillazina amanu anziruna an gane ko anziruna ku jira mu daga anzarahu da da za'un ne ba da zalun ba anzara na gargadi an gane ko yawwa to kenan su sauran sun karanta da hamzatul wasli hamza ya karanta da hamzatul qat'i unzuruna ku dan jira mu ko anziruna ku dan jira mu naktabis min nurikum mu dan tsakara inji malaman zori mu dan diba daga cikin hasken ku qilar ju'u wara'akum hisham rawi na abdullah ibn amir da ruwais rawi na yaqub da imam al-kisai sun karanta qila sun yi ishmam ƙilar ja'u kenan ƙilar ja'u wara'akum sai a ce ku koma bayan ku can duniya faltamisu nura ku je can ku nemi ku nemi haske ko ku ƙilar ja'u wara'akum ku koma bayan ku can hilin kiyama inda an kai hisabi faltamisu nuran ku nemo haske fa duriba bainahum bisur Allah ce sai a buga wato katanga tsakankanin su kira a sanya lahu babun batinuhu fihi rahma wannan katanga tana da kofa wadda batinuhu a can wancan bangare na masu imani cikin shi fihi rahma akwai rahma wa zahiruhu bayan shi kuma wanda ba waje ba min qibalihi al'azab wancan bangaren kenan azaba ce an gane ko yawwa ciki ya bada sanyi ko wancan bangare ya bada sanyi wancan bangare ya bada zahi ko anan duniya akwai irin wannan AC ya an kasa AC alhamma in kana waje ka zo kusa gare wallahi wahala din zai baka amma wanda a can ciki dadi shi ke an gane ko Allah ce yunadunahum suna kiran masu imani alam nakum ma'akum ba mu kasance tare da ku ba qalu bala sun kace eh mun kasance tare walakin nakum fatantum anfusakum sai dai ku kun fitina kawunan ku an gane ko wa tarabbastum kun yi tajira abinda zai zo ma masu imani kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasib qalu alam nastahwid alaykum wa namna'akum min al mu'minin Allahumma amin wartabtum kuka yi shakka game da addinin musulunci da qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce fahum fi raibihim yataraddaduna wa gharratkum al-amaniy sannan kuma al-amaniy burace buracen duniya sun ka rude ku imam abu ja'far al-madani yana da takhfifi kenan wa gharratkum al-amaniy duk dai abu guda ne takhfifin bai canza ma'ana umniya shine mufrad shi ko umniya kenan in mun dauki qira'ata abu ja'far hatta ja amrullah har sai lokacin da al'amarin Allah ya zo kenan na mutuwa wa gharrakum billahi al-gharur mai rudi ya rude ku shine shedan ya rude ku game da ubangiji alaikum assalam an gane ko yawwa shedan ya rude su to to nan kaga wa gharrakum bai ce wa gharrakum da bayan kuma ya ce المنافقون والمنافقات saboda an yi taglibi janibin zukuri ala janibin inas falyauma a yau la yu'khadhu minkum fidya ba a karɓar fansa gare ku wala min alladhina amanu wala min alladhina kafaru ko inda suka kafirta ba su da ma kafirai ne na ana nufin wala min alladhina kafaru zahiran don su munafikai kafirai ne amma a koyi shi yasa yadda sun kai yaudare addinin Allah sun ka shigo da mummunan niyya sai Allah ya bar su sai da an ka kama hanya suna dibin wato sun ci nasara suna ganin cewa sun ci nasara sai an kai mi sai an kai maganin su su ma an ka bar su sai da sun ka shigo sai an ka juya musu alaikum salam an gane ko yawwa kaga ba su gane su wuta za su ba amma sai an ka kyale su tare da masu imani yadda sun shigo cikin masu imani a munafunce Allah kai mu da tsari to fal yawma la yu'khadhu minkum yana ilokan magana ce ta masu imanin ko kuma magana ce ta Allah subhanahu wata'ala ko kuma magana ce ta mala'iku da za su gaya musu ma'awakumun naru makomakku ita ce wuta wa bi'sal masir wato ma'awakumun naru hiya maulakum ita ce majibinciyar lamarin ku ma'ana tare da ita za ku zauna ka ku sai an ce tare da wata za ka zauna lamari ya baci wa bi'sal masir makoma wato tayi muni Allah ce alam ya'ni lil ladina amanu yanzu lokaci bai yi ba daga wato abin da ni ya'ni ya'ni ne amma ba wancan na ya'ani ba ina nufin kaza wanga da alhamza ne alam ya'ni shin lokaci bai yi balil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah zukatan su surazana surisina an gane ko li dhikrillah da ambaton Allah wa ma nazala min alhaq da abinda kuma Allah ya saukar na gaskiya shi ma abin nan zukatan su surisina da shi na alqur'ani ko ba karan bane to nan zikirin lahi in ƙur'ani aka nuhi wa ma na zalamin alhaƙ ƙur'ani ake nuhi duk abu guda ne shi ƙur'ani an bato ne kuma daga wajen Allah shi shesa an ka bambanta ba don ya bambanta ba ko ko li zikirin lahi in an ambaci Allah an yi wa'azi ma na zalamin alhaƙ da alƙur'ani domin kamar mutum in shina tasbihi ai zikirin lahi yake yi an gane ko ko ya zamanto duk abu guda ne ko ya zamanto abu biyu ne mai hattara an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ce wala yakunu kallazina utul kitaba fal yawma لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا كو إمام ابن عامر الدمشقي ده إمام أبو جعفر المدني ده إمام يعقوب الحضرمي البصري سنكر انتا فاليوم لا تؤخذ منكم فدية saboda fidiya mu'annas ne lafzi sai an kace tu'khad kuma an kace sauran qurra yu'khad don saboda mu'annas ne abin nan lafzi to wala min alladhina kafaru an gane ko duk da yake shi Abu Ja'far abin nan yukhadi wato tukhadu ne yana da ibdal na abin nan alhamza an gane ko alam ya alil ladina amru an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq an gane ko wa ma nazala min alhaq da abin da ya sauka na gaskiya imam nafi da imam hafs sun karanta wa ma nazala min alhaq wa ma nazala min alhaq sai da muntonan fi'ili ne muta'addi daga nazzala yunzilu tanzila kiran da abinda Allah ya saukar na gaskiya kiran wa ma nazzalahu Allah min alhaq in mun karanta da wannan qira'a an gane ko yawwa wala yakunu kallazina utul kitaba imam ruwais wanda rawi ne da yaqub ya karanta wala takunu an gane ko kiran nan wala takunu sai da munto uslubi menene uslubul khitab ne a qira'atar ruwais sauran qurra kuma wala yakunu kasu kasance dama ana magana ne da wadanda ba sa nan alam ya anil ladina amanu to wala yakunu wala takunu kuma a qira'atar wais an yi iltifati dama kuma uslubul iltifat uslubi na alqur'ani an gane ko an tashi da ghaib an kuma zuwa ga khitab kamar yadda an kace wa qalu ittakhadha ar-rahman walada ta kace laqad ji'tum shay'an idda wala yakunu kal ladina utul kitaba kasu kasance ko wala takunu ka ku kasance kal ladina utul kitaba wadanda an ka ba su littafi utu dama galibi qur'ani da urisu da utu in ka ya kawo su wurin zargina an ba su mana bai ce mun ba su ba galibi in kuma kaji ya ce mun bayar to galibi wurin yabo ne wa innal ladina uriful kitaba min ba'dihim kaga urifu yace da fi shakkan minhum murib kaga wurin zargi ne amma da yazo yace thumma awrasna alkitaba alladina safaina min ibadina to fa tala alaihim al-amad sai lokaci yayi musu tsawo fa qasat qulubuhum sai zukatansu sun ka kekeshe asalin qasat qasawat ne dama ƙasa ya ƙasu ne asalin shi ƙasa wa ya ƙasu sai an ka shafe wannan alif wadda asalin ta wawo ne sai an ka ce fa ƙasat qulubuhum sai zukatan su sun ka kekeshe wa kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne su ahlul kitabi ba a ce wa minhum wa kasirun minhum wa minhun ba tunda cikin ahlul kitabi akwai maza akwai mata ban sani ko mun fahimta ba to wannan kenan wannan kuma yana nuna mana cewa ashe daga cikin abin da ke sawar zuciyar mutum ta kekeshe an gane ko daga cikin su kamar da shafiqi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin addu'a ibn ya fada shine yawan saba alqawli fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya sannan kuma daga ciki wala wala takunu a qira'atar wais ko wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al amad fa qasat qulubuhum in lokaci maka tsawo kai tsawon rayuwa Allah bai kama ka ba Allah baka lahiya da kuɗi kana saba Allah sai sun ce ka sake kishi da sauransu kuma abin da ke maganin shi akwai abubuwa daban-daban ambaton Allah an gane ko imani yawan ibada yana abu da da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imsah ra'sal yatim ka shafi kan maraya shi ma yana abin nan eh amma ba adadin kullun kai ta shafa ba ka taimaka mai in kana da abin da zaka taimaka mai sai ka gama da taimako Allahu akbar Allahumma amin wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce i'lamu ku sani anna Allah Allah yuhyi al-ardh shi yake rayar da ƙasa ba'da mautiha bayan ta mutu ma'ana kidan bayan ta bushe malaman har da alqur'ani sun kace duk inda ka ga ba'da mautiha a cikin alqur'ani babu min sai cikin sura daya ita ce suratul ankabut min ba'di mautiha ita kadai ce akwai min tare da ita قد بينا لكم الآيات التي من بينا مكو آيوي لعلكم تعقلون دنكو هنكلت كلورا أنغانيكو بيتشي لعلكم ولعلكم نبا أه؟ تغليب جانب الذكور على جانب الإناث الرين جانب دا بانغار مزا أكم ماتا أما بايدن سبو دماتا بس فيغا تيكي با منغانيكو يو وكنا أكوي تنبيه تو أه دل labarin da yake da muhimmanci a cikin alkur'ani za ka ga Allah yana fara shi da i'lamu i'lamu an gane ko kaga ne i'lamu saboda ana so a maida hankalinka zuwa ga kallon wannan abin wanda za a faɗa i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allah ghafurun halim innal musaddiqina lalle masu sadaka musaddiqina wal musaddiqati da masu sadaka maza da masu sadaka mata asalin shi innal mutasaddiqina wal mutasaddiqati ta'un sai anka maida ta sadun da anka maida ta sadun sai anka shigar da cikin sadun sai zama to innal musaddiqina wal musaddiqati muna ganewa ko imam ibnu kasir al-makki da imam ibnu amir ad-dimashqi da imamu abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-hadrami abin nan imamu ibn kasir al-makki da imamu shu'ba rawi na asim waɗanda da wato da ƙare guda da rawi guda su suka karanta innal musaddiqina wal musaddiqati to musaddiqina masu gaskatawa ne daga asdaqa yusdiqu isdaqan an gane ko musaddiqi da daga saddaqa yusaddiqu tasdiqan afwan ba musdiqina ba an gane ko ya an ce kenan innal ba ce musaddiqi ba ka ce musaddiqina wal musaddiqati kenan ismul fa'il ya saddaqa yusaddiqu tasdiqan fa huwa musaddiq wa ismul maf'ul musaddaq to imamu ibn kathir al-makki da imamu shu'ba rawi da asim sun karanta innal musaddiqina wal musaddiqati lalle waɗanda suke gaskatawa maza da mata ita ku ƙira'a ta jamhu innal musaddiqina wal musaddiqati kenan ta unci an kamar da sadon asalin shi innal mutasaddiqina wal mutasaddiqati masu sadaka maza da masu sadaka mata kun gane ko to wa aqradullaha qardan hasanan suka ba Allah ramce ramce mai kyau ba wai da saboda Allah talaka bane nan in wani ji an ce Allah an bashi ramce sai ta to ai Allah talaka ne kamar yadda Yahuda sun Allah ya ce لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نعم dukiyar ta Allah ce in yace ka bashi ramce ba ana ka sa ta cikin addini ka taimaki bayin shi kuma sai ce hasanan hasanan nan kaidi ne saboda in baka yi imani ba sadaka ka bata da wani amfani in ka shiga musulunci kai sadaka ba don Allah ba bata da amfani in ka sata inda ba Allah ya ce a sata ba babu mi bata da amfani shi yasa ce qardan hasanan don kafirai ba suna taimakon mutane amma aikin banza su ba musulmai bane na farko kenan na biyu ba don Allah suka yi ba akwai abin da suke nema na neman shahara ko ko neman sanin sirrin kasashen da suke aiki a cikin su muna gane ko yawa to kaji daga cikin dalilan da yasa suke abin nan to yudha'afu lahum an gane ko za a rim lillinka musu ko ribanya musu imam ibnu kathir al-makki da ibnu amir ad-dimashqi da abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta yudha'afu lahum za a lillimka musu an gane ko sauran kuma sun karanta yudha'afu lahum ko kace duka ma'anar su daya sai dai wancan daga da'afa yudha'ifu mudha'afatan shi ko wancan daga da'afa yudha'ifu tad'ifan ko kuma ya zamanto a'a shi da'afa tunda an yi masa shadda ya fi karfin ma'ana kenan wasu za a lillimka musu wasu kuma za a lillimka musu ri'i mai yawa saboda niyyarsu da imaninsu ba ɗaya bace da kuma irin abin da sun ka bayar yanzu ko da mutum ya bada jika goma wannan ya bada jika goma a zahiri duk jika goma ce to amma wata jika goma ta hi miliyan guda saboda wani jika talatin gare shi an ka ce za a aiki Allah sai ya bada goma wani miliyan ɗari gare shi sai ya bada jika goma to kai an ka ce ka bada maki kai ba Allah ba kai an ka ce ka bada maki wani zaka babban maki shi yasa yana daga cikin abin da ke sadaka tana da abubuwan da ke sa wata yawaita ba abu guda bane a'a ana kallo kawai da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ke faɗa akwai abubuwa da dama da suke sa sadaka ta ƙara lada daga cikin su akwai ƙarfin niyya da wanda ya ga mai ne mabukaci ya bashi sai wani ya ga yayi sai ya bashi cikin su wahilada wanda ya fara farko tunda shi wanga sai da ya ga wanga yayi yayi na shi yasa ko da wanga jika biyar ya bayar sai wanga ya bada jika goma to mai jika biyar kinnan tana yawa mai jika goma don shi wannan shine ya bude kofar sannan kuma shi kan shi lokaci yana daga cikin abin da ke sa sadaka ta ƙara lada lokaci da lokacin da mutane suke cikin wadata da lokacin da suke cikin yunwa wani lokaci ne suke buƙatar taimako ka gani mutumin da ka bashi jika goma bai da bai da bukata daga iskin mutum yana zaune yau babu abinci gida ne ka bashi jikka wani rahi ka gani mun gane ku shi yasa Allah ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra sannan kuma daga ciki akwai halin da an ka bada sadaka shi ba shi na tasiri halin ɓoye da halin bayyani galibi halin ɓoye ya himi ya yi halin bayyani in tubdu sadaqati fa ni imahi wa in tukhfuha wa tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum an gane ko to amma shi ma halin bayyani akwai lokacin da yake hin na ɓoye idan ya zama to a'a kayi na don wasu su gani su taimaka mai sai an ka ce to kai gare ka gara ka bayyana saboda in akwai wanda zai kara mai ya kara mai daga ciki akwai halin rashin lafiya da na rashin lafiya da ba rashin lafiya ba ga shi mai ciyarwa da shi wanda aka ciyarwa hali guda biyu na rashin lafiya su da rashin lafiya su yana da tasiri wajen wajen karin lada su mutumin da yake saman hanya yana yawo an gane ko lafiyar shi kalau da mutumin da yake kwance a gadon rashin lafiya sai ka ga mutum sama hanya ka bashi jika goma kan iske mutum kwanci mai da lafiya ka bashi jika goma wanne ne yafi yawa haka mutumin da yana da lafiya mai kuɗi ne yake ta sadaka da kyauta sabanin mai kuɗin da sai da likitoci ya ga ciwo ya ci shi likitoci sun ara sun ce mai da dukkan alamu bai yi sai ce a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza sai bare ba a cewa babu lada amma wannan ladat bata kai lokacin da ba kamar da manzo Allah ya ce anta sahihun shahihun kana da lafiya kuma kana da bukatar dukiya don saboda kullu dano da bukatar karin dukiya sai kai to irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ake hankalta ba muna ganewa da kyau to shi yasa sai zaman to yudha'afu wasu za a lullumka musu yudha'afu wa za a sai musu ninkin ba ninkin inji malam Bahaushe mun gane wannan da kyau malaman da ke tawjihul qira'at al-ashr bil Qur'an sun kace ita qira'a ta Ibn Kathir da Shu'ba wato musaddiqina daga saddaqa yusaddiqu sauran kura sun karanta musaddiqina wal musaddiqati sun kace to ita qira'a ta jamhur musaddiqina sun kace fa inna aslaha mutasaddiqina wal mutasaddiqati sun kace to abinda yasa ai taujihin ta da siyaki shine ma ja abada wa aqradullah qardan hasana sun ka ba Allah ramce ramce mai kyau kina sai zaman to na ana zancen mi ana zancen ba da sadaka ne ba ana zancen mi ba gaskatawa ba sai kun fahimta ba domin an ce mai sadaka namiji da mai sadaka mace wa aqradullah kuma sun ka ba Allah ramci kaga da alaka da bayarwa amma an kace musaddiqi da waɗanda sun ka gaskata Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam wal musaddiqati da mata waɗanda sun ka gaskata Allah da manzo wa aqradullah kaga sai an kai zancen ramci kinan wancan tun daga farko an fara da zancen bada sadaka kuma na aka zo aka zancen bada sadaka amma wanga sai an kai zancen gaskatawa sannan an ka zo an kai an kai zancen sadaka ban sani ko mun fahimta ba wannan shi ne abin da sun ka kawo cikin توجيه قراءة العشر بالقرآن أصفها تدري بيو دا سبعين دا ترى أما ضد هكا إتما وچن قراءة أنا توجيه تا دومين دا صدقة دا غسكتاوة دا توشن سبوداني إن أنت صدقة يا غسكتاكو تصدقة يا بارمي يا بار صدقة صدقة كما يا غسكتا to ita kanta sadaka daga gaskatawa ne an ka ce ruta domin sadaka gaskatawa ne me yasa Allah kira sadaka gaskatawa saboda asalinta wanda zai bada ta shi a duniya akwai abinda abin nan ustazu doktor Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Amin Shankiti dan Muhammad al-Amin Shankiti yake cewa Allah ya aza duniya bisa ga wata ka'ida shine kanunu tabadul da duniya da lahira gaba ɗai an aza su ne akan kanunu tabadul kanunin tabadul shi ne musanya ba a yi wani abu ba wanda zai zuwa babu musanya bai yiwuwa ka yi cuta kuma ka ce sakamakon cutar da ka yi ba zai zo maka ba muna ganewa bai yiwuwa ka aikata abu mai kyau kuma a ce babu sakamakon shi dole na sai akwai sakamakon shi muna ganewa to kenan duk wani abu da kaga dan adam yana yi akwai sakamakon shi sai dai sakamako ko ya zamanto wajen wa ake neman shi ko wajen Allah ko wajen mutane ba sani kuma fahimta ba kaga mutumin da ya ƙarya akwai wata riba da yake son ya samu at-tabadul kenan in ka tayi da kuɗi ka je kasuwa zaka ba da kuɗi a baka mi kaya to shi ne tabadul shi tabadul kenan koko abubuwan da ake gani na kaga kuɗi da kaya ana ganin su ko kuma a'a wato ya zamanto da abin da ake gani ne da abin da ba a gani mutumin da zai zo ya bi wani mutum ya yi sake rari kaga ai magana ce yi shi ko sai ba shi kuɗi kaga an yi tabazo muna ganewa shi ya sama wannan mawaki na hausa shahararre da ake kira shata ya akwai wata waka da yi ya ce ku ɗan yara gumina nake ci wasu sun ka ada gumina nake ci kamar daɗi nake ci ba haka yake nufi ba abin da ke nufi da gumina nake ci da gidana nika hita in ta in zo in iska mutum in wasa shi in ɗaɗa shi in ambace shi in ɗaukaka shi ni ko sai shi bani kuɗi kenan kashe sa tsammanin banza ta tasa ya bani don akwai waɗanda dubbai ba su yi irin wannan ba ana ganewa to shi yasa ita duniya da lahira kanunu tabadul ne to ita sadaka in ka basuwa babu abin da kake jira a baka in dai don Allah ka yi to wa zai baka sakamako Allah Allah zai zama ka sakamako a duniya don zai haɓaka dukiyar kai sa mata albarka yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat kuma lahira sai ya baka aljanna kanunu tabadul shi yasa wanda yake aikin alkhairi yake tunanin in an je lahira ya shiga aljanna wannan mutum babu gigitacce irin shi a yato ma kullum ri'in minhum an yudkhala jannatan na'im yanzu kowane son shiga ya dauke shi a sashi aljanna kuma bai yi sallah ba babu ruwa ne da addini mi zulman non fahati ka baka sallah baka salati shikenan kuma kai kwancin ka kuma shikenan sai a dauke ka a kada cikin aljanna muna ganewa to ita sadaka daga nan ta samu asali kanunu tabadul shi yasa Allah ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ne ya sai rayukan mutane da dukiyoyinsu kaji abinda an kai sun ka basuwa bi anna lahumul janna shi ko Allah ya basu aljanna don haka aljanna tsada gare ita ala inna silatallahi ghaliya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to almuhimmu ka in ja saboda lokacin mu yana tahiya shine cewa duk wanda ya bada sadaka daga sadaka ne ya gaskata akwai lahira Allah zai bashi sakamako shi yasa an ka kira ta sadaka shi yasa an ka kira aboki sadiq mai gaskata ka don bayyuwa abu ta ta yi kuna ƙaryata juna shi yasa kuma an ka kira sadaki malam bahaushe ce sadaki ai sadaqa ne da larabci wa atun nisa as-sadaqatihinna ai sadaqo daga gaskiya ne yana nuna da gaske kana son mace don mugu da an ce kawo sadaki yayi gaba mun gane wannan da kyau kenan ita ma wadda kalma ta musaddiqina duk da yake ba su kawo ta ba amma tabbas tana nuna masu gaskata sakamakon da Allah zai ba su suke ba Allah wanda kuma bai yarda ba shikenan in kaga kafiri ya bayar ba don Allah bane innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah tau Allahumma amin to walahum ajrun karim suna da lada wadda take ta mutumci mai girma lahum bai ce walahun da ba to ai mata kuma suna sadaka alarma kuma ya ce wal mustaddiqati an yi taglibi jaribi dhukuri ala jaribi inas ba a ce walahun da ba sannan an ka ce ajirun suna da lada karimin wanda take mai daraja ga mai hadda alkur'ani sai a yi hattara ajirun kabir a aya ta bakwai a cikin suratul hadid ajirun karim a aya ta sha ɗaya sannan kuma ajirun karim a aya ta sha takwas kenan sai ya zama to kabirun karimun karimun haka shi ga hadda alkur'ani mun gane wannan yawwa kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 885 da kuma safha ta 643 don kaga taujihin wannan kira'a ta 18 sannan kuma ita ko aya wadda mun ka dauka ta abin nan ta 13 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نرتبس من نوركم كلمه القراءات واثرها في التفسير والاحكام الصفحه 642 sannan ita ko aya wanda mun ka doka ta 12 duk da yake babu tawjihul qira'at a cikin ta yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim a can cikin suratul at-tahrim an gane ko sai yace min يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ستمي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كان سي أنك باتد نورهم يسعى بين أيديهم نوكو أنك تي يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم سيكا هترى لو جاء حدا كما كديبة التعبير القرآني يا قوم يسعى كان أنك تي misali yas'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bainakum an kace yas'a nuruhum bayna aydihim wa bayna saboda daga cikin ma balagat yas'a jumla ce fi'iliya nuruhum yas'a bayna aydihim kuma jumla ce ismiya jumla ismiya tufidu thubut daga cikin abin da malamai suke suke nuna ba saboda nan ba ambaci annabi ba sai an kabace yas'a nuruhum can kuma an ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kace nuruhum yas'a saboda in kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam babu da hasken ka zai yankewa والله تعالى أعلم اللهم آمين آية تقبسي الله تي اعلموا أنما الحياة الدنيا كسنتي وراي والدنيا لعب واساتي ولهو دكممي شغالة لعب يلعب شيني لعب شيكو لها يلهو يا شغالة i'lamu annama annama dumirul hasabi tana nuna an sha makance ita duniya ba komai wuce sai wannan an gane ko kenan ba wani abu ba zai hita ba ko ya zamanto hasr ne haqiqi ko ya zamanto hasr ne idafi la'ibun wala hawun malaman hadda alqur'ani sun kace duk cikin qur'ani kaf la'ibun shi shike gabatar lahaw sai wuri biyu su kadai na an ka samu lahaw ya gabaci ni la'ib cikin suratul a'raf alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun wuri na biyu cikin suratul ankabut inda Allah subhanahu wataala ce wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata lahiya alhayawan law kanu ya'lamun daga nan duk inda abin da ya saura kawai da kaji sun zo tare dauki la'ibun ka sa gaba mun ji wannan da kyau to kuma akwai bayani da sun kai na balaga me yasa ake gabatar da la'ibu akan lahau wani lokaci gabatar da la'ibun akan lahau shi dai la'ibun wasa aikin yara ne lahawun kuma shagala aikin manya ne domin wani abu ya shagaltar da kai da wani abu duk da yake manya suna wasa amma galibi ba abin su bane shagala yaro yana shagaltuwa in yana wasa amma mi shi shagaltar shi ta wasa shi ta ba don saboda wani abu na duniya da ya shagaltar da shi ba kenan la'ib ta yarata lahawun ta manya ce galibi wazinatun da kawa shi ko na mata na shi yasa mace in tana da miliyar guda suna yi kariya wajen kawa kullum tana jiran sabon abu shi gitu bale yanzu da azamanin internet kullum sai ta bincika babu sabon kaza babu sabon kaza babu sabon kaza saboda cikin ɗabi'an mace tana son kawa Allah ce aw man yunashu fil hilya wa huwa fil khisami ghayr mubin shi yasa mace dukiya tana yi kariya wajen kawa tana da sutura complete 30 kuma za ka ganta ta haita kasuwa sayan tuwahi kuma ba ta iya sadaka ha cikin wanda an gare ta sai can ba a rasa ba shi yasa mace sai ta tsoho da son duniya to kuma ko maza ana samu amma galibi wajen zina ne wajen mata an ka kari wata fakhurun bainakum da alfahari tsakankanin ku wannan kuma ya shahi mutanen duniya gaba daya alfahari kowa shi na ganin yahi wani kaza yahi wani kaza wani kaza ana alfahari mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza mu mun kai kaza wata kafurun Allah ce da kuma neman yawaita ne tsere tsere tsere ne ya tsere da ake yi kokari na tara dukiya wal auladi da yaya kowa yana tunanin gida kaza gare shi mota kaza gare shi ɗaya kaza ya tara kaga alhali asalin duniya da ɗan adam shi na alfahari ne da yami ya tara ƴaƴa masu yawa su ko tura suna son a ce an rage ƴaƴa kuma haka nan bane ɗa biyu ko ɗa uku shi yasa ba har tawili suke sa aimana soshi na alqur'ani almalu wal banuna malam misbahu almalu ya almalu wal banuna fa sai tura sun kace a'a wasu masu tawili sun kace nan nan ba ƴaƴa ake biki ba albanun sun kace nan ba jam'i ne na ibnu ba malla abdullahi sun kace jam'i ne na binya shine wai gini wai cikin ilmu sarfa za a zakko don a yi wasa da qur'ani sun kace binya aka nufi yanzu sun kace in kana da gida ɗari ɗiya kenan kana da ɗiya ɗari sun kace wannan ai matsala ne amma in kana da gida ɗari sun kace wannan ba matsala ne ba muna ganewa wannan tawilin suna son su kawo shi saboda suna son 'yan afirka kada su yi yawa dalilin da yasa tura ba su 'yan afirka su yi yawa saboda sun yi ma duniya mulkin mallaka musamman ingila sun yi sun zama suna alfahari da cewa rana ba ta hitowa ta faɗi sai bisa mulkin su saboda su sun kai mulkin australia tsohuwar mulkin mallaka su ce su suka yi mulkin america su ayyamacin duniya su suka yi mulkin china kenan in rana za ta hito ta china bisa mulkin su take zuwa ta faɗi a america bisa mulkin su take faɗuwa kamar wasu mutane da an kai can zamanin farko na duniya da ake cewa bani tamiz su ma mulkin su sai da ya game gabacin duniya da yammacin duniya wanda mahmudu gane mai ke cewa mulkun ka mulki bani tamizi ma gharabat alaihi shamsun wala barqun takhaffahu haka musulmi lokacin da sun kai mulki sai da suka je China suka yada musulunci kuma suka mallaki lokacin babu America ba tunda America kasa ce sabuwa a milkat san katrovin dus christophe colomb ya gano kasar America amma wasu masana sun ce a'a akwai wani masani dan kasar Egypt shi ya riga christophe colomb amma saboda turawa makiyan Allah na suna sata tarihi sai sun ka shahi sunan wannan dan Egypt bal ma tarihi ya nuna wanda ya fara gano kasar America bakin mutum ne wani sarki ne da an kai kasar Mali shi ya dauki jiragen ruwa shi ya gano kasar America amma kaga an turbudi kuma wanda ya fara aksasa mulki a kasar America an gane ko bayan America ta tarwace lokacin da ake yakin basasa bakin mutum da lokacin da gwamnatin America ta tarwace kafin George Washington wanda aka cewa shi na uban America ƙarya ne George Washington iske an tsara da aka yi wani bore a ƙasar Amerika gwamnatoci da dubitoci duk wacewa sun kai wani bikin mutum guda ɗaya an ka samu an gane ko shi ya yi tsaye ya taru sauran mutane ya ce a taho ƙasa ba ta zama sai da jagoranci aka zo aka yi aka haɗa gwamnati ya sake haɗa ƙasa amerika shi yasa da kuɗin amerika na da dolar biyu dai dolar an gane ko sunan da hoton shi da sunan shi a akwai shi ne asalin uba na ƙasar amerika amma sun goge wannan saboda bakin mutum bai damu da rubutu ba bai damu da aje tarihi ba shi ke nusa zaka aito mai swace-swace mun gane wannan to kenan kaga mulki wannan lokaci babu ƙasar amerika mulkin musulmi ya kai europe shekara 857 musulmi sun kai suna suna mulki a turai spain daula ta andalusi da sun ka sun ka sun ka gina duk lokacin nan turai babu babu daula irin ta har zuwa akai ana karatu turawa nan an ka koya musu ilimi na bincike da physics da shimi amma sun dawo sun ce su ne su yi komi ba kuma gidajen su suna nan har yanzu muna gane wannan da kyau to kenan wato sai da manto ba su son ai ƴaƴa saboda sun mallaki China China ta yi yawan da ba su iya mallakar ta Pakistan India ta mallake ta sun yawan da ba su iya mallakar su an gane ko to kenan Ingila tun da ta yi mulkin duniya ita yi mulkin Canada dan asalin Canada asalin mahimmancin mutanen ta na Ingila ne da kuma Australia gidan kaso ne na Ingila ita kanada da Australia za a ɗauki mutum a kai shi can in yi babban laifi a bar shi can saboda suna ganin wannan yanki yana da sanyi kwarai sanyi ya karasa su su halaka sai Allah sabai sa sun ka mutu ba da sun ka samu karhi sai sun ka kashe asalin yan kasar ai akwai yan asalin kasar Canada akwai yan asalin kasar asalin kasar Australia akwai yan asalin kasar ita kanta Canada da ita kanta America les Amerindiyan da ake cewa ai su ne asali waɗanda tura sun ka iske sun ka ta kashe su sun ka mallake sun ka kwace mulkin shi yasa da ingila da canada da america user an gane ko da australia duk abu guda ne english ce suke yi shi yasa yanzu sun kaga duniya ta fara karhi suna son su cire sauran kasashen turai su koma wani union da ake cema asu zai hada yan kasar anglo-saxon waɗanda suke magana da ingilishi shi yasa gani ingila kullum ba su yakin tarayyar turai don ita uwar duniya ce kuma yan america mutanen su ne yan canada mutanen su ne yan australia mutanen su ne mun gane wannan da kyau to don haka ba su son gabacin duniya sun yawa yanzu pakistan ta yawa india ta yawa china ta yawa yanzu waɗanda sun kai saura sun waɗanda an kai mulkin mallaka waɗanda a tsakiya ne su ne larabawa da mi da afirka to kenan yanzu idan 'yan afirka sun kasul uci 'yan larabawa sun kasul uci to me ya saura eh komi ya ƙari ba su da inda za su cin amana ba su da arziki kenan dole su dawo su yi aiki a biya su su ko sun suka su kawo makamai a tattare musu arzikin kasashen afirka da rama a kai musu su ci mu zama da matsayin bani asalin kumbaɗin kenan to amma ana cewa 'yan afirka sun yawa me yasa ba a cewa 'yan china sun yawa ba dan mi ba a cewa 'yan india sun yawa dan mi ba a cewa 'yan pakistan sun yawa ana ganewa saboda yawa yana daga cikin abin da bai gadar ma al'umma wani nau'i da ƙarfi aiki nan na biyu me yasa ba su cewa laraba sun yawa ai su ma laraba ba su cewa sun yawa saboda larabawa in kai kai kuwa kuɗi duniya da wuya kai mata ta biyu kuma ba laraba da wuya ta yi aure da shekara ashirin sai zuwa talatin arba'in shi yasa duk duniya babu inda ciwon omusa yake omusa da ainun da nunun da wawun da sinu da ta'un shine inda mata masu girma suke ba su yi aure ba manya manyan yan mata da ba su yi aure ba irin kasashen larabawa kuma in mace ta yi aure in mijinta ya mutu ba ta ƙara aure ba auren zaura kasashen larabawa kai ko da ɗaura aure an kai ba a kai ta ba mijinta ya mutu ta mutu zawara in dai balarabe zai auren ta ana ganewa to kenan ba su cewa laraba sun yi saboda mace da ta yi aure da shekara arba'in ko talatin da biyar da ta aihu ɗaya biyu uku shi kenan kuma da yawan su mutuwa suke ma ba su yi auren ba kenan ba su da matsala to baki suka cewa me yasa yake yawan aure to shi ko baki da suka cewa yayi yawa saboda babu mutumin da bai jin tsoron aure ko da bai da kuɗi irin baki kaga in an ka bashi kuɗin zakka jikka ɗari da hamsin in ya ga wata zawara sai ya kai mata su in an kai magana ɗari biyu sai ya bata ɗari da hamsin ya ce shekara mai zuwa an ba da kuɗin zakka ya cika mata in ba ta yi anniya ba an kama da ɗari da hamsin wata shekara ga wata shi ƙarawa zan yi afirka da kai cewa mutum da mata hudu bai da jallin jikka ɗari kuma a cigaba da rayuwa to kenan wannan yake sa suna tsoron baƙin mutum ka fahimta balarabe mutum ne mai son shagala shi yasa da turawa sun ka fahimci kowanne daga cikinmu da 'yan afirka da su larabawa da an ka kai rapor sai sun ka gane shi balarabe abin da bai sa wai ya ci gaba da bauta gare su ya ci musu gaba da musu biyayya shine a sa cikin condition jin daɗi shi yasa an ka kai musu AC duk wani abu na jin daɗi har da mashin mai wanke tutu kashi sai an ka kai musu saboda balarabe sauki suka su har wanka in suna yiwa a mai duniya na so a yi mishi to shi yasa kuma sai sun ka kai musu shakwala su ci shakwala sai sun bi shi karu shi yasa yanzu kasashen laraba duk masallatai gane bi sai ka sa kujeru ba ba mai yin sallah da tsaye to wanda bai yin sallah da tsaye ne ta jihadi an gane ko to shi ko bakin mutum sai sun ka gane matsala ta in an san cikin condition ƙara aure zai yi sai an ka ce a rike duk inda ya samu kuɗi a hana saboda mi saboda shi ba irin balarabi bane shi bakin mutum shi na samun kuɗi yana daga cikin abin da ke nuna ya fara samun kuɗi ya ƙara aure shi ko balarabe in in ya samu kuɗi shi ta ƙara gidaje da butuci kenan ba su cewa larabawa sun yi yawa shi yasa wannan expert namu da ware da ake tattaunawa su ya tsara da kansu babban rami na an ka shari'a nan da shekara hamsin afirka za ta yi yawan da ba za su iya zukuwa su yaka ba sannan babban matsalanmu ba yawa ba ne don cana sun yi mu yawa to kuma ya an kai cana ta zan fisos economic ta duniya kuma sun yi kowa ya ya an kai pakistan su da ƙarfin tattalin arziki ya an kai india su da ƙarfin tattalin arziki kuma suna da yawa a duniya ya an kai najeriya wajen tattalin arziki a duniya take gaba kuma ta yi kowa yawan mutane ya an kai maraɗi a Nijar ita ce capital economic kuma ta kowa yawan mutane ta ba su haɗin wannan problem kin ba wai yawan mutane ne matsala ba abu biyu ne shi ne al'amal wal khibra bulo in ji su ko sun ka ce bulo job travail intelligence a samu ilimi a samu aiki cana suna da yawa suna da ilimi ba wai da kai da hannu ɗaya suka aiki ba kuma suna sa hannu su yi aiki to duk al'ummar da adda ilimi take aiki ko da ta yi yawa ba matsala ba ne amma duk al'ummar da ba ta aiki ba ta neman ilimi to ko 'yan kaɗan na sun zama matsala shi su suke cewa mun yi yawa saboda yana suka bisa gare su muke ci mu ko ba yawan mun kai ba arziki gare mu wanda ake kwasa ana kai musu wannan shine hakikarin abin da yake faruwa da haka ku masu da'awa na yanzu don zuwa ga wasu abin da zai zo ba ku yi hattara da shiga cikin irin waɗannan matsalolin ba ku tsaya kun ka karanci me ya hakika abin da bature ke su ba sai a ce mutane suna ta aihu ɗaya barjar sun bar su ba su kula da su waye ta ci arzikin su an ka kasa kula da su yau a ce ba mu iya gina makarantu ba mu iya gina ba mu iya yi ma mu komai ina arzikin mu ya tafi sai a ce muna da or muna da petrol muna da uranium muna da kaza muna da kaza to waɗanda abubuwa in an ka tahi an ka yi su an ka saida su an ka kawo cikin kasashen ba a gina makarantu da su ya an ka sai japan ko wata kasa ta taimaka muna da makarantu mu ina arzikinmu na kasan mu waye ci shi wannan shine gakka ta yi wani zai ce yawa sa daga kai da iya na dan wani wani mai nan jin faransa ce ai kullum ana tayin diya barkatai babu tsari kaza kaza kaza kaza ku dan bokun kuna an ka sa gaba su turawan su kwashe kashi 95 cikin 100 su aje makansu da diyansu ku kuma a ɗan ɗan muku tun da ba ku da yawa kuna gajin turancin sauran kuma ku ɗebi sai a bar mu ƙasa yalla guda cikin ɗari ko biyu sai a ce mutane suna aihu ya babu kaza inda za a bincike da kai da su duk bisa ga arzikin al'umma ne kuke ceto a dawo mu al'umma da arzikinta sai a gani muna iya ɗaukar nauyin kawar mu kuma mu ya ɗauka to wannan shi ne don haka irin waɗannan matsaloli muna ba ku shawara in za a tattauna a tattauna da kyau to wata kasurun fil amwali wal auladi ko yawan dukiya da 'ya'ya kuma ba yawan dukiya na ke sa wa 'ya'ya su yi albarka ba da yawan djdjin gina gani wadda su cewa mutane suna aiko ɗiya barkatai shi gidan su karshe da shi an arba'in kuma duk ɗiyan wato baban su bai da salar ko na jikawa bai da salar ko na jikawa su arba'in duk sun yi reshir akwai manomi akwai tela akwai direba shi kuma salar kishi ya kai miliyan biyu mata guda gare da ɗaya uku ko hudu amma duk tambaɗa ɗina yan giya na to yan kai haka wala misbahu aikin wanda muhazara ce mai zaman kanta babu lokacin da zamu yi karatu kan shi ni da dan baku misalai to Allah ya ce ita rayuwar duniya kamar sali ghaitin kamar ruwa ne an gane ko a ajabal kuffara nabatuhu wanda ya burge a ajaba ya kayatar da shi wannan tsiron ya kayatar da al kuffara ne kuffara mala abdullahi kafirai ko to nan kuma idan mutun yayin shibka yayin noma ya zan kahiri nan alkufurun lugawi ne manoma ake nufi wato asalin kalima ta al-kufr a larabci shi yasa asalin sanin asalin kalima yana taimaka maka mai da karatu kakka take ka fara karatu ba kai bayanin asalin kalima ba don za a tashi ba a san da wace tashi an ka tashi ba a san inda za a sauka ba asalin kalima ta al-kufr ba kafirci take nufi ba tana nufin asitru koyi wani abu shi yasa laraba suke kiran dare al-kafiru domin li'annahu yasto dunya bi zalamihi to shi ko manomi an kira shi alkafiru li'annahu yasturu alhabbata fil ardi shi ko kafiri wancan wanda ba na musulunci wanda an na musulunci li'annahu satara ni'amallahi alayhi Allah ya halicce shi ya koyi ni'umin ya tashi abota ba wanda ba Allah ba yasa larabci shi kadai zalla ka koyi shi kadai wasu ran qur'ani to in ba an da ba sai ci sai mu ci ko shi shi biyo jarta in ba lan ba hoshi yawa yawwa sannan kalma ta kafar tana nufin butulci Allah ce Fir'aun ya ce ma Annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirina ka aikata aika aikaka wanda ka aikata sannan kuma kai kana da cin kafirina kaga nan ba shi da Annabi Musa kafiri don shi Fir'aun ba mu musulmi ne wanda ya ce ma Annabi Musa kafiri yana da kai butuli ne mun dauke ka mun yi maka rana don shi Fir'aun da shi gani ba ya za a yi wanda kai in bar kama da rai rana ta ni maka tun da shi kashe da rai na haƙe na bin isra'ila bare shi da rai kai ma rana ta an kai mai kuma an ka ɗauko shi an kashi fale presidential kuma an ka ci da shi kuma ƙarshe ya fara bijin gaba da uga magana kaga wa an ta milal kafirin kenan to in baka iya sanin yadda zaka maida ba kuma sai ka tsace annabi Musa ce fa'altuha idan wa ana min ad-dallin yace lalle ni na aikata kisan nayi kuskure an gane ko kana son wato kullum ka zamanto mutum bai wayo wajen raddi wajen raddi ana kama babban masani in bai in bai da wayo ko bi ilimin ka in mutum ya san yadda ake shirya waɗansu abubuwa shubuhat sai ya kai ka ƙasa sai ka wato wayayyen ilimi shi ga taimakawa ka san ulumul ala yadda duk inda mutum ya shiga inda ya kurɗa kana iya zaro shi dibo fir'aun da ya ce annabi Musa ya kashe mutum bai ce bai kashe mutum ba sai ce fa'altuha idan wa ana min ad fafarautu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waja'alani min al-mursalin amma da yace mun yi maka ni'ima sai ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il ni'ima ce wanda kake min gori bayan ka bautar da al'ummata kai da ka kashe miliyoyin mutane ko dubbai cikin al'ummata ka hallaka su ka bautar da al'ummata ni kadai don kayan min abu sai ka ce kamin kokari to haka na na tsaro su kai sai a dauko buguwan dawar da an kare aiki da ita sai a kawo muna sai a ce an taimaka yan afirka sai a ja iraniyan da zinariya to ta hanci ku ya tara wallahi duniya yanzu sai an tashi tsaye Allah ya samu gani to ka matsali gaifin kamar ruwa ne a ajabar kuffara wanda ya kayatar da alkuffara manoma su ne kini da alkuffara nabatuhu kenan nabatuhu shine fa'il a ajaba nabatuhu alkuffara kiran tsiro wanda tsiron ya burge maromi kasan maromi shi na son shiga ta haitu ta yi tsanwa amma bai san wanda za a kwashewa ba zuwa gaba sun ma ya hiju sai kuma ya bushe fatarahu musfarran sai ganin shi ya koma fatsi-fatsi sun ma ya kunu hutaman sai ya koma wato karan karmami ya banya wanda ta bushe kaga haka duniya take duk yadda ka tunkari duniya ita kadai in dai babu Allah ciki karshen ta sai kai bakin ciki duk ɗan da kace kana so cikin ɗiyanka ka saba ma Allah don shi ka tara dukiya haram shi zai zama tuwa sanadiyya halakakka da yawan yan bariki da sun ka ɗauki dukiya al'umma sun ka ce su gina ɗiyansu in sun biya musu lakkol a turai ƙarshe sai su zan yan giya wasu ma kafirai suke komawa muna ganewa ba su zama wani abu in kuma an bar su nan kuma ba su zama wani abu ko ku sai su yi karatun su zan manya ka ji ya zan wani babban profesa amma bai iya baba wani dala biyu kai ga ka kata dauke kana bukatar taimako musu taimakawa sai ta ta buge ka karshe kai fara liji kuma bulwari don shi mata sai ta hiye mai kai ka mutu da mazin jin ya zai tsasi ne eh okay ta ta ayi wani abin da aji aka da kace rami shikenan sai dai jafi ya ya kare da kai in ka ce duniya duk wanda ya nemi mulki ta sakon Allah ya tsaye shirka ko ya samu mulkin bai zama lahiya muna ganewa shi yasa in ka sa duniya gaba Allah na iya barin ka ko shi barka ka ci gaba da azaba baka kai gare ta ko kuma shi baka idin kuma shi hana ma zaman lahiya kuɗi matsayi mace ba suna ka bida ba in ka nemi kuɗi ta hanyar haram ba ba da zaman lahiya da ka ji ɗan sanda na bidan mutum bai nemi dukiya ta halatta ba dan mi za ɗaka kuma Allah na iya baka dukiya sai ka fara jin daɗin ta sannan kuma sai ya talauta ka ka je ta babban azaba don gara ka zamna kana talaka baka ji daɗin dukiya ba da kai kuɗi ka talauci ƙarshe hauka ga kama ka muna gani ba eh to Allah shi muna mai kyau sai Allah ce wa fil akhirati azabun shadid a lahira akwai azaba wadda take mai radadi Allah kai mu da tsari kuma wa maghfiratun min Allah akwai gafara ga Allah kenan azabun shadidun lil kuffar wa maghfiratun min Allah lil mu'minina wa ridwan da kuma ridwan yarda Imam Shu'ba ya karanta wa ridwan da bari ana nufin yarda duka ridwan da ridwan duk na su daya sai mi sai Allah ce wa mal hayatud dunya ko rayuwar duniya ba komai bace illa mata'ul ghurur sai dan jin dadi na ruɗi saboda duk abin da kaka so duniya gaba ɗai abin da ya jin daɗin duniya zan ruɗi duk abin da kaka so duniya to tashi hankali na tare da shi kaga kana son kuɗi ko kana tara kuɗi to kai yanzu sunan ka gawa barayi na biɗakka yan kidnapping na biɗakka matakka na nan najeriya in kan mutu da gida kaza da gida kaza ta samu duk in kana da kuɗi duniya to kai da aka sauran zaka rigan mutane mun gane ko sannan in kana da kuɗi ga makiya yan hamayya waɗanda kuke kasuwanci tare su da sauransu ana ta kokarin ai maka sihiri ko asabar taka ko auka taka kabar ko kabar duniya ko kabar gari ko duniya ta halaka dukiyar ta halaka na biyu abinda dan adam ya hiso a duniya shine ni kuɗi sai mata an gane ko ko mu ce dai manya manya abubuwan da dan adam yake nema don akwai mulki mace duk kyawun ta an ka kama ita kana ta kokarin sai ka aure ta tana zakkuwa in ta hasa ma bala'i sati guda sai ka ce ma inda makon ji an kamata shi yasa kuke ganin da yawan mata masu kyau ba suka zama aure ba ba su zama ba duk yadda ka ga shawa suka kawo su in sun kawo da tada ma bala'i kai da kanka da ba sai an gaya ma ba kuma jinnu ya so irin waɗannan mata da wuya ka istimaci mai kyawu wanda ya kai kyawu wanda babu ajiyar tare da ita akwai wuya eh kwarai ku kai kuma kuɗi ba azkar ka kai ba bakin ka kace naman kaji ka ci tuwo ka bude tumbi kana kwana ka bude baki kamar mutaccen kare sai jinnu shi shake ka mace mai kyau in kyawun take kyawu akwai wuya ta yi maka biyayya sannan akwai wuya ta aihon maka mai maka biyayya don wanda duk wata ba ce ma biyayya wallahi mai maka biyayya akwai wuya shi yasa dan annabi nuhu malamai sun kace da dalilin daga cikin dalilan da aka yi hasashen bijirewa shi uwa ta bata bi annabi nuhu ba shekara 950 ana wa'azi ba ta saurari kisa ta ce kai ubar sauraron shi haushi na shi to kenan kaga da zan yi da dauki uba ne banza mace mai kyau ba ta da wani ita ba ta bin qur'ani wallahi abdullahi ba ta bin hadisi addinin ta da qur'ani ta hadisi shine abin da ta kaso in zaka zama da ita ka yarda ka bar qur'ani ka bar hadisi ka bar uwarka da ubanka don ita ko ba ruwanta da uwarka da ubanka tana ita kaso ta bi ta wuce an gane ko ta aihon maka ɗaya kuma to shi wani babu ruwa ne mace mai kyau in dai za a daura mai armi da ita in tana so ta aihi fir'auna da karuna da hamana babu wanda ya sha mai kai shi da ya kwanci aure sai kuma abu na uku mulki da ka nemo mun kanka mulki to fitina ke babu shugaban kasar da ba baci a duniya babu sarkin da ba baci a duniya ko akwai shi to ga gani sannan kana biyan hanya akwai waɗanda gani da ba sai da tsaro mulki ko da adalci kake yi akwai wanda ba su son adalci shi zai sa su neme ka su kashe ka to mulki fitina ne shi yasa baka iya kwana waɗanda su zo da wagga matsala waɗanda su zo da wagga matsala waɗanda su zo da wagga matsala kai kaɗai kana kula da mutane ina ka iya to shi yasa mulki kan shi in ka san in ka san hakikanin shi jagoranci banda na gidan kan da Allah baka yi ka domin ba kowa zai iya yin mulki ba abubuwa ne masu in ka dibi Obama lokacin da ya mulkin Amurka gashin kai ne baki kirin na shekara goma na takwas na an kai tun da hudu na suka yi amma shi gashin kai ne kuma Amurka ta hawa da kasar da ta kowa ba shugaban kasa jin daɗi a duniya fitina ce duniya ta haka in ka ga harka ta fitina duniya dama muskilatun duniya guda hudu na almibatul arba'a almansib matsayi shine mimun ta farko fitina kenan almalu kuɗi fitina kenan almar'atul jamila mace mai kyau fitina kenan almaslahatul khassa mutumin da ke bidan entere individual ko personnel wanda cikin al'umma shi babu wanda sani sai kanshi to waɗanda suna an musibar duniya duk abinda Allah sharha ta za a karawa abinda muka faɗa da mutum Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh